ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وهل الأقدة من لسان يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله yau uku ne ga watan zulhijja ko shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda kuma daidai da ashirin ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da shida kuma za mu ci gaba da karatunmu a littafin mu na min hadis muslim wadda yau darsinmu na goma sha bakwai satin da gabata mun fara karatu akan fasali mai zaman kanshi ko da yake bayani akan mutum ne imani da ƙur'ani kuma mun karanta wani abu daga cikin wannan fasali za mu tashi ne akan hujjojin da malam ya kawo dangane da dalilai na shari'a da suke nuni akan cewa Qur'ani littafin Allah ne kuma yin imani da shi wajibi ne akan duk wani musulmi mai imani yace abu na biyu ittibaru rasulihi sallallahu alaihi wasallam almunaddibu alaihi sallallahu alaihi wasallam bi qawlihi ala inni fil kitaba wa mithluhu ma'ahu yace hujja ta biyu akan cewa Qur'ani dan ne wahayi daga Allah littafin Allah ne shi ne faɗin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda shi aka saƙon ƙur'ani yake cewa ko ya ce ku saurara ala ku saurara inni ni utitul kitaba an bani littafi mana an bani ƙur'ani wa mithlahu ma'ahu kuma aka bani wani abu kusan kusan ƙur'anin shine sunna kenan shine hadisi kenan kuma da Allah ta bayani a ƙur'ani guri da yawa cewa yadda aka ba manzan Allah Qur'ani haka ma sunnar manzan Allah din hadisan manzan Allah Allah ne yake ba manzan Allah sallama ya faɗa wa duniya da haka mun sha nanatawa a imanin ahlus sunna ba zai kace Qur'ani kada kai da shi ba tunda abubuwa da yawa ma tarin yawa ma da babu su Qur'ani kuma shari'a ce sannan kuma Qur'ani da abubuwa da yawa a dunkule ba bayani filla filla game da su sai a hadisi aka samu jawabansu filla filla ya za ka yi su da sauransu daga ci har sallah kan ko na sha buga misali Allah faɗa ya sallah amma salloli nawa a wuni babu qur'ani sannan ko ta sallah raka'a nawa za ka yi da kuma wani lokaci za ka yi ta ina fata an gane yaya ake yin ta ita wannan alqur'ani ba faɗe su ba ga dai abubuwa da yawa nan da akwai na shari'a wanda qur'ani ya ishara gare su amma bai faɗi yadda kuma ake yin su ba sai a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yi cewa ni an bani littafi shi na Qur'ani kuma an bani ma wani muku fatan kwatan Qur'ani shine hadisai kenan da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa fi qawlihi haka nan ya tabbata a faɗin manzon da yake cewa khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama yana bayani akan wanda ya fi kowa zantowa alkhairi a cikin mutane shine wanda ya koyi karatun Qur'ani ya shiga makaranta ya koyi ya iya karatun Qur'ani da karanta shi da sanin ƙa'idojinsa da ma'anarsa da ilimin fassararsa da hukuncin kuta daga cikinsa sannan kuma shi ma sai ya karantar da waɗansu to wannan ya fi kowa zantowa fi alkhairi a cikin mutane kaga wannan ma hujja na kan cewa lalle Qur'ani maganar Allah ce ga shi malamin wanda ya aiki da shi ya iya shi ya karantar da wani ya fi kowa don cewa mafi samun alkari a duniya da lahira insha Allah ina fata an gane ya ce wa ƙauli da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa la hasada illa tisnataini ba a yin gasa sai da abubuwa guda biyu ko sai a cikin abubuwa guda biyu asalin hasada abin da ake nufi da ita shine wani yana da wata baiwa da Allah ya bashi wata falala wata ni'ima kai ma sai ka ne kokarin ka samu irin a a irin wannan tsarin babu lafiya ce ya sami ilimi kai ma kai zuciya ka tashi ya burge ka ka ga cewa bari ni ma in nemi ilimi in samu ilimi irin nawa ne amma ba kana nufin cewa shi ilimin da Allah ba shi ya ɗaura face ba ko ya manta ba ko ya haukace ba ko kuma dukiyar da ya samu ta tashi a gurinsa ta dawo gurinka ko kuma a rasa kowa babu shi ka sa akwai masu wannan rasa da ko shi kawai tunda da shi bai samu ba kai ka samu to Allah Allah yake wani bala'i ya fada maka ka rasa ko da shi bai samu ba wannan shine bala'i asalin hasada sai za kuma ta hana yin ta wani ke cinye aikin mutum domin kana gaba ne kana jayayya ne da ni'imar da Allah ya ba bayan sa amma in kawai kana kishin wani ya samu wata ni'ima kai ma bari ka tashi ka daji ka nema abun Allah ya baka babu laifi a cikin wannan kisa ne kawo cewa ba a yin suka fasa da cewa gasa ko ba a yin gasa da wata ni'ima ka ka damu wani ya samu wani matsayi ni ma Allah ta in samu irin shi da sai matsayi guda biyu amma dole ba wannan ba bai kamata ka samu da cikin sa ba ya zama gwamna sai ka zama gwamna ba dole bane ba lalle bane ya zama ka sai ka maka zama a kace sai abubuwa guda biyu na farko na miki rajulun atabu lahu alqur'ana shine wani mutum da Allah ba shi qur'ani idan tun masanin qur'ani hafizi ne gwani ne gangaram ne ya san qur'ani Allah ya hore masa ya ce fa huwa dalu ana allaili wa ana annahari ina ka kan qur'ani dare da rana hafizi ne gwani ne kuma ya ji masa qur'ani ya rike shi dimin daliman wa abada baya iya rayuwa ya karɓi qur'ani akwai daga cikin bayan da Allah hore musu za ga kullum ta Allah ya ware wa kansa sai ya yi wani adadin karatun qur'ani wani zaka samu a duk sati sai ya sauka duk satin duniya sai ya sauka wani duk kwana goma zai sauka ya ga kullum kenan ilu shida yake kullum ilu shida a ta kwana goma ya sauka a wata sauka uku zai wani zai ɗabi iya abin da ya zai iya ala ayi halin ne kada a ce musulmi ba shi da wani wurdi da ya ɗaura wa kansa game da ƙur'ani na ba ta an gane ko da wata kwana uku muka da wata unguwa da daddare bayan sallar isha muka samu wani wani bawan Allah ko ka gida a zaune tabar masa yana ta kawai komar sai yake hankalin sa kunci ba ruwan da zuwa hira da zuwa ya zo a kafa gidansa kawai kawai tilawa yake sai sai da jawo rigin sosai sosai wallahi to haka irin wannan ai ba ka ramu nima bace bai zo wannan kadi mun nan ina kai na wani sun ina wani gulma ina wani hawan jini bakin ciki ba ka da shi ai kullun kana bai maganar Allah to duk mutumin da Allah ba shi Qur'ani yake karantawa dare da rana wannan daidai ne ka yi gasa ka yi kishin kai ma Allah ya baka da kuma nan gurin neman Qur'ani ai ba kawai da gagi za ka samu ko sai ka tayi kaza ka je kana so koya ka baka ga tsarin haddacewa ta farko iya karatun bayan iyawa malami ya koya ma bayan ya koya ma kuma zama kai zaman dirshin nan maimaita karatun dan ka haddace shi aga tsarin karatu na karatun allo da muke a da aga za a daura maka a rubuta maka wani adadin rubutu al'awallanka za ka ta maimaitawa kwana ɗaya ko biyu ma za ka samu wani zai biya allansa akalla sau ɗari kafin a ce ya je ba da hadda a karɓa kuma ya wanke ƙarar rubutu to ga irin wannan tsarin sai sa ga mutum sai ka ce maka ya yi sauka to saukar ya rage za ka ce maka ya haddace to daga sai haddace ba da ne yanzu ba yanzu abin ya zama neman kuɗi a kowane bangare da su ɗan karatun allah namu sun bada yi ma neman kuɗi a madayi na zamani sai a tafi shekara ga adadin ɗalibai sun sauka kuma in ka saka su aka ɗaliban asalin saukar gaskiyar a cikin ɗalibai goma za ka samu wala wani ko ɗaya bai da hada ba bai da dusta hada kawai an mai da abu wani abu ne da mutum sai ɗaura iya yara sai ka kawo rago kuma rubuta ya ka kawo rago sai na rubuta da wani rago za ka sauka sai a rubuta wa dole sai ka shura ka kawo makaranta in eh ba dole bane ba dole sai ka sadaka ba dole bane amma idan ka sadaka da ta ka gode wa Allah da ya ba ka wannan ni'imar abu ne mai kyau a da tun shekarun baya muna karatun allo ai har ma amma da abin kamar wata kalmar da in a yanzu ka faɗi da ilimi za ka fita musulunci sai daga wani daga cikin garada ya samu zautuwa an ba shi wurin aljanu ya je yayi sai ya dan haukace sai ga an ce wai wai yayi sauka ne bai sadaka ita qur'ani sai haukata shi kaga wannan kalmar in mai ilimi qur'ani ya fita musulunta shi fa qur'ani maganin bala'i maganin masifa ne maganin jinya ne duk kuma cewa ga wani yayi karatun amma bai sadaka ba ya hauka na ba za ku gane a zo na ci mutuncin qur'ani saboda ka babu wata alaƙa tsakanin kayi karatu har da ido ɗaya ko biyu ko kaza ko su kajin ji ido su din a ce wai dole dole sai kayan ka kayi sadaka babu wannan a cikin sunna domin duk a galla ga gani a ku ya ce abinda kuke yankawa ba ma na sauka ƙur'ani ba layyahi shekara ko hadaya da ake zuwa aka je aikin hajji ko umara in to layyana lallaha luhumuha wala dimahuha walakin ina lahu takawa ne layyarin manzo Allah shar'anta a yi kuma shi ma ya yi ya fi tsirrolinta da dama amma Allah ya ce wannan abin da za ka yanka na ragon layya ka ko me ka yanka na layya ai jinin bakun Allah ke zuwa naman bakun Allah ke zuwa kada ka cinye kayan kama ka ji daɗi ka more ka fanta ma ka more ko dan kuma nan bana biyu kun da a ji daɗi a ci a nama amma ne Allah ke so shine a takawa minku da ka tara kuɗi don girman Allah ka siyo dabba mai tsada kuɗi marudun kuɗi akwai ma rago ɗaya farin miliyan ɗaya za ka da kira miliyan ɗaya dubu ɗari kaza amma wajen saboda girman Allah tara kuɗin ke bayar duk sarkin bawan duniya ka bayar baka ce siyar ya ke tiriwa mai ita ba ko ba ka bane ba ya sa yanka a tiriwa ba amma don girman Allah sai ya yanka wannan abin da ke dan Allah sai Allah ya baka kuma nama ma ka ci ka yi sadaka ka more kayan ka shi ne kawai da rage su daga qur'ani babu wata alaka ta wani in ka sauke shi dole sai ka yi sadaka wannan babu shi amma idan kai ka cewa ni'ima ce Allah ya ma daga bari ka gode wa Allah ta ni'imar da ya ma dan Allah ya kara ma sai ka dafa abinci ko ka yanka da banka da kuɗi ka kira yan uwa da abokan ya zo a yi murna a yi walima kenan ko wannan ya halatta dan ka nuna Allah godiya ne bisa ni'imar da ya ma kaga wanda kai ka daura kanka ba wai shar'anta ma aka yi na fata an gane to wannan ne shine insha Allah amma shi Qur'ani ai gaba ɗaya waraka ne ko to idan mutum Allah ba shi Qur'ani yana karantawa dare da rana da kulura anan ba fa irin karatu na mutanen yanzu masu mai da Qur'ani kamar wani izgilanci ma ba za ka samu masu bangaren kafin mu da tsangaya da da sun ba su abin a yanzu an bai da shi hauka ko neman shukura ana karatu ana waɗansu abubuwa waɗanne wani kaga abin ba shi da alaƙa ma da musulunci abin mutum yana hauka yana gaba yana bayana wani iyu bai guda ne ta karanta wanda zan ka cewa tsawa ta qur'ani ko ku fito da can da cikin qur'ani ta hanyar muryar kai ta duwi ka gyara muryar ka saboda kanta qur'ani ka rera shi wata rana wata lafiya da dare na yawo ta a cikin garin madina sai ya fita cikin gidan abu musa al-ashari wani sahabi mai daraja sai samu yana sallar dare ko kuma yana kafin qur'ani zalla sai zauna saboda Allah ba shi murya ya saurari ka din sosai ka sai da ka samu wani yake kafin qur'ani kana ji zaka ji kamar baka taba jin ma ayar ba sai abun zaka ji wani dadi a ranka in ka san gurin kuma zaka rinka maimaita abin da kuna faɗa tare da shi har a gama zaka ji saboda dadin qur'ani shaukin da gari ya waye sun zaka ce masa ai jiya na ji ko na ji unguwar ko na je wajen gidanka na ji kana gafin qur'ani yace ai ya manzon Allah da na san kana ji na da zan ƙara ma zaƙin muryar ma dan ka ƙara jin daɗi yana so ya ƙara burge manzon Allah duk abin da ka wata manzon Allah ka wata da shi ne manzon Allah an ka masa in ka sa ya ji daɗi ai Allah zai gode maka ko to shi yasa ce zai yi manzon Allah wannan hali da ita nan bariye ba ta yaran zai marne saboda ya ƙara faranta manzon Allah da shi zala ka cewa lakani kuta min maran min mazamir alzam lalle an ba ka zakin murya kamar irin algeta ko murya irin ta mutanen abin da yaran annabi da wani haka mazala ya yabe shi sallallahu alaihi wasallam wanda ka san ko ka san ka zauna kana karantawa saurara kama zai da ka saka mara nutsuwa ka saka mara jin daɗi ka saka mara manta duk wani hayaniyar duniya amma ka kana ba kana ta wani hauka kuma wani musifa take cin mutane a yanzu in kana da mutanen namu sai suka mai da damuwa da harabi na qur'ani shi ne a gaban su ba karatun ba in yi kan wata wani harafi guda daya to jin na qur'ani irin su wani na ko shi wani ya gwani shi gwani ne yace ta sai bar wannan ayar ya ta kawo su kaza sai kaga ba da karshe ba a ma damu da asalin karatun ba wannan hazin ne ke burge masu sauraro ai ta markarin kuɗi kamar wani gurin gidan rawa in mutum zai yi hidima idan gardi ne sai zai ɗauko irinsu a garuruwa ya musu waya biya su kuɗi a zo a yi ne karatu kaga duka waɗannan ba haka musulunci ke koyar ba ina fata an gane Allah ubangi da tsare imanin yace wa rajulun sai mutum na biyu atahu Allahu malan da Allah ba shi dukiya wa huwa yudu ala ko eh ko yudu ala alai wa ala hanna an ba shi dukiya mutum ne ko ga dukiya kuma ga imani yana taimakon mutane yana ciyarwa duk wani abu na addini idan ya taso zai ba da dukiyarsa duk wani abu na taimakon al'umma a unguwarsu ne a yan uwan shi ne yana ciyarwa dare da rana ba za a zo da matsala ba ko mun dare ba ce sai ya ba da wani abu da dukiyarsa ko mun rana aka zo zai ba da wani abu da dukiyarsa ko mun rani ko mun damuna ko mun kaka akwai irin su ko to irin wannan sai kaga ya burge ka kace maka ta roƙon Allah kana fatan ka zama kamar shi dan haka ku gane anan shi ma ba addu'a kadai za ka yi na fata an gane yau ba ta ne guda biyu masu ni'iman nan guda biyu dan kai ma kai irin aikin su da fatan Allah baka lada kaga anan ma dai al'ayi hali zala tabbata maka cewa qur'ani littafin Allah ne ina fata an gani yace wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam da fadin manzon Allah da yake cewa a wani hadisi ma min al anbiya nabiyyun illa wa qad u'iya min al ayati ma nusluhu amana alaihi nas yace babu dai daga cikin annabawa face sai da Allah ya bashi wata aya wata alama wani hujja wanda da wannan kudu zai sa mutane ma dole su yi imani cewa shi annabin Allah ne zai zo musu da wani abin da ya shallake tunaninsu a zamanin da yake rayuwa babu wani mutum da zai iya irin abin da shi annabin ya kawo don wani ranta masa an karfafa masa hujja duk mai inkarin sa ma zai sallama gane wannan annabin Allah ne domin wannan abin da yake yi dan adam bai sai irin shi ba to haka kenan shi ba yin kansa bane Allah ne hore masa dan ayi imani a yadda shi annabin Allah ne ina misali annabi Musa da dogon mutanen Fir'auna su kuma sun kware ne a harkar sihiri tsafa tsafe da ya zo musu ya ce Fir'aun ba zan kawo maka wani da wasu ayoyi ba bayyanannu da ce kawo mu gani dan ka gane ta kai yanzu kai ka zo kana mana wa'azi ba kai bane muka rene ki a cikin mu alamnar duka fina wayidan wani bisa fina min umurka sinin ba kai bane muka rike kin a matsayin da muka rene ka tashi ka girma gidana ko ba ka bane yana masa gori kenan ko bayan wannan wa fa'alta fa'alta kallati fa'alta wa azmil kafir ka aikata wannan abin da kai na kashe wannan bakin kan da ake ba aka aka da labari daga nan kuma ka gudu kayan ka ba kai bane ne ko ka dukkan mana wazi a yanzu har ka girma kenan yanzu dai har kamun ka tsaka to bayan alai musa ya bashi amsa da ta dace sai to shi ai Allah ne ya turo shi ga sabon Allah amma hujja a ka gane ni ɗan sabon Allah ne bari in ka maka wani baka yadda da ka ce eh kawo na gani sai jefa sandansa sanda ce nomar sanda da kowa sani ga ta hannunsa yana jefa ta da zama mafi da kasuwa aka ce kamar ka ce gan sheka ne ba gan sheka ba wani ƙasan macijin da ya fi kowanne girma in akwai maciji mai girma sannan kuma bayan gidan ko tana da azama da zafin nama kamar kankanuwa sai kan fir'auna ko aga zai gudu zai tsorata sai ga cewa to shi an sami sa lalle wannan babban matsafi ne ya iya ya kware a tsafi bayan wani sai bayan wannan ma kuma ya sa hannunsa ya fitar sai zama kamar madubi yana kyalkyali yana dauke da mutane tun da shi abin da ne tsafi ya a je a nemi matsafa gabaki daya a tara su zo su yi karkurin su da annabi Musa ko bayan sun zo sun taru Allah bada labari guri da yawa Qur'ani abin da ya faru ya faru suka yi tsafe su suka yi komai suka saki igiyoyinsu sandunansu suka zama cizai sun gama sai musa da kansa da tsaye da tsorata a lokacin ji ubangiji sai Allah ta musa a la taka karka ji tsoro innaka antal a'la kada ka tsara a kansu ya Allah to ya rami ya ce wa alqi ma fi yaminika karka ma sanau jefar sandar ka wulla ka sanda ta hannunka na so jefa ta tana ana jefa ta zama tijja sai ta haɗiɗe kuma na ta wace zan kuma ta dakan da zan sanda to haka anan suka tabbatar cewa su masu tsafi sun san me tsafi sai suka gane wannan abin da Annabi Musa ya yi ba tsafi bane wannan sako ne daga Allah abin Allah ne wannan haka a take ma suka ce kawai sun yi imani qalu amanna bi rabbil alamin rabbi musa wa harun a take suka tafi imani domin sun ga abin da shallake hankalinsu to duk annabi ana ba shi irin wannan mu'jiza da yi gagari mutanensa annabi isa ya sa mutane su kwasa gadara da ilimin likitanci likitanci shi kuma sai Allah ba shi wani abin da ya shallake likitanci ko shi ne mutumin da aka haifa makaho baya gani ba idan sai kira mar ido tashi ba ma wannan ba mutumin da yake hannayen sun gundule babu hannu ba kaza zama kuturu ko albarza ya same shi sai bu addu'a shafa shi tashi normal hannu ya fito ba wani matsala ba ma wannan ba mutumin ma da ya mutu babu ya wuta an binne shi kuma sai tashi ya ce tashi da izinin Allah kuma sai tashi ba wannan ba sai ya kera ya kera ya ko ƙasa ko ragu ya yi tsuntsu kowa yana gani ya yi tsuntsu mutum mutumin tsuntsu gashi nan kuma sai ya ce tashi ya zama mai rai kuma zai gare kana farka fice ofesa kaje ba a taɓa gani likitanci ba ku wannan to sai masu imanin lokacinsa sun gane wannan ba irin nasu bane wannan sakon Allah ne ya suka imani da shi Saka duk wani annabi idan Allah ya turo shi yana kore masa waɗansu abubuwa da zai fuskanci mutanen zamaninsa sun kware a kan kaza to sai a bashi wanda ya shallake nasu don a tabbatar cewa shi annabin Allah ne yace wa inna ma kana alladhi utituhu wahayan aw hahu Allah ilayya ni kuma abin da Allah ya bani a matsayin hujja da irin fa mutum mutane su imani da ni in ji manzon Allah yace shine wahayin da Allah ya min Qur'ani kenan kaga ba dan kenan ina ba ta an gane yace wa arju ana kuna aktsara mutane yau mai kiyama ina fatan ni in zanto dukkan annabawan da suka zo kafin ni in fi su yawan mabiya saboda yanzu annabi Musa mun ji labarin sandarsa amma tana ina yanzu Allahu alam annabi Isa da sauran duk abubuwan da suka zo da sauran abubuwan su duk wani annabi da wani abin da Allah ya bashi a yanzu da muke maganar nan ba wanda ya san damun nashi sai Allah kaɗai amma gashi annabi Muhammad sallama Qur'anin da aka saukar masa tun wancan lokacin shekara dubu da ɗari hudu da wani abu har gobe har jibi shi ne wani abu da ya faru game da tura da ta gama da a kan musulmi da musulunci ta gano cewa ba yadda za a yi a ta galba a kan musulmi sai an raba su da ƙur'ani na fata an gane in aka raba su da ƙur'ani to duk wani abu za a iya musu kuma za ta galaba a kansu to sai suka zo su irin matasa daga cikinsu masu zafin rai da suka ce ah to in dai qur'ani ne duk a tattare su mana sa kone su ko ko kuna mamakin ya zai yi ai ba in aka tashi tattare hana kwata muku babu wahala ai kuma sandin da aka yi na wata shekara kwanan nan kwana shekara biyu da sauta sauku ne ba an waye gari ba kana neman dubu ɗaya babu ko ba ka bane kansa tsin nan duk ba an ce an dace kuɗin ba to me ya faru to a san za a ɗauki qur'ani ma za a yi masa kai za ka ta doka kuma za ka kawai nan da nan kana ne ga rasa ba na ba ne to sai da ta suka shafi kuma ku tsani ai yanzu ka tara duk qur'anin duniya a yanzu ka kora shi ko ka boye shi kafin awa ɗaya za a dawo da shi saboda su musulmi qur'anin wannan da ka gani duk da qur'ani a hannun musulmi to kofi ne ba asalin ba ne asalin a zuciya yake na mata an gane wannan kofi ne kawai asalin qur'anin a zuciyar mutane yake idan ka je in ka je harkar tsangaya cikakkiya za a yi wata hidima sai a ɗauko Qur'ani sai a raba izu ɗaya kafin awa ɗaya an gama su akwai wata zakuma a ta zakumar na ka san gane kowa an bashi an baka izu kafin ka sai dubu kowa izu shi an gama su ɗaya ko ba ta yi ba ta kuma ce ka ga aya ana fara kiran sunan izu kaza kaza kaza sai kuma a haɗa kuma da normal ka ga ne an samu ilimin an yi kenan ba haka bane domin Qur'ani dan ka ɗauke shi gaba ɗaya aka sai a zo a rubuta shi akwai bayan da Allah ya ajiye su ya hore musu kuma yasa yanzu kan gari ya waye ta rubuta izu da yawa da ka da bukin harfan da wusulan duka Allah ya hore masa ko kuskure ɗaya ba zai yi ba in ma yayi akan da dan adam ne yana kawo wani da ta ainihin akwai tabi anan nan akwai kaza anan nan akwai sai ga an gyara shikenan an gama ko ko kai waye ga gatan Qur'ani ko kai waye a duniya in ka zo gun da yake da sukuni misali gun da yake da fataha in kai kisira yawa ko na gun sai ya gyara wa ko kai waye san da ya gyara ma shi ne san ya gyara ba saboda ya san shi ba haka ya karanta ba sai ya ce a kaza dai kuma kai wannan ga haka ne shikenan kuma ka gan haushi an gyara maka so qur'ani kai sai ce musu a ai in kun kwar qur'anin duniya gaba daya to ba- yanzu za a da shi sai ka to zai ra'ayi to a nemo qur'ani duk a inda yake a je Asia a je Latin America a je Africa a je da a haɗa qur'ani a ɗebo a ɗebo a ɗebo da haka za ka buɗe da na Asia da na Africa iri ɗaya ne da na can duk iri ɗaya ne dole duk duniya ba littafin da yake da wannan sai qur'ani duk duniya haka Allah ya shi inda Allah ya alƙawari zai kiyaye shi kamar da ya alƙawari zai kara hadisan manzon Allah domin su suka tafi tare da Qur'ani haka suka tafiya ba sa rabuwa kisa an karo gun malaman hadisi kana buɗe bakin ka ba za ta kana ba hadisi ba ko ba hadisin bane Imam Bukhari Allah masa rahama ya zo duk ta tahirsa aka zo aka taru dan amar kure malaman garin da ya zo na hadisi suka ce wannan yaran ku je kai malam wane daga aka jirkita masa sanadin hadisi kai ma malam wane zaka jirkita masa hadisi kwaɗe ne sai ka canja isnadin sa kaman kashi goma duk ku je ku tambaye shi wani ce akramakallah wani hadisi ne nake so amun bayani akan sa ce wani hadisi ne karanta mu ji hadathana fulan hadathana kaza ala hadathana kaza kaza kaza kaza ka zo karshe to naji kaifa shi ma ya faɗa mutum goma misali kowa ya faɗa to ya ne abin yake yace dukkan wanda da kuka faɗa din ba daidai ba ne ku dukan ku domin kai cewa kai kaza kaza ya maida ma abin da ka faɗa kai kuma ka ce kaza kaza kai ma ya maida ma duk su goma ya maida kowa abin da ya faɗa da kuma duk ba daidai ba ne da daɗin gashi sai kawo shi tiriyan tiriyan tiriyan tiriyan da su a ga malamai suka kowa suka ce to wannan ku sallama masa abin shi daga Allah ne to duk karni sai Allah ta da ire-iren waɗannan a duniya don su kare hadisan manzon Allah daga lalacewa ko daga tusa musu karere na fata an gane daga ga duk karnin duniya sai an samu irin waɗannan kana magana ta maka wannan ba hadisi ba da iti ne maudu'i ne kaza ne munkari ne sai su faɗa maka don a kare addinin musulunci Allah ka tsare imanin zala ke cewa ni abin da Allah ya bani shine wahayin da Allah ya muni na alkur'ani da haka kuma ga hidin ci gaba da wanzuwa a duniya a kullum ana ƙara san mabiya manzon Allah ke tabbata an gane dukkan da kai mutum aka haife shi zai zo zai mushi ga musulunci ko zai yi addinin musulunci baya buƙatar komai manzon Allah ya riga mana bayanan hadisai kafin qur'ani an bar masa da za a bar kawai shi ne a karantar da shi da irin yaren sa a fassara masa shi kenan sai ya fahimta sai ya kuma aiki da shi shi kenan yace wa fi dawlihi haka nan a cikin fadin manzon Allah da yake cewa law kana Musa aw Isa hayyan lam yasqu yas'u illa tibai yace wallahi da annabi Musa na raye aka turo manzon Allah ga manzon Allah kuma da suke annabi Musa a raye kuma da suke annabi Isa yace to addinin sa da Allah ya bashi na at-Taurat dafin at-Tauran sa ba zai masa amfani ba ce illa tibai sai dai dini ya ajiye at-Taura ya bi manzon Allah annabi isa ya je lindila ya bi ƙur'anin manzan Allah isa ga balai suka ce kalubale ne duk wanda a yau a duniya zai yi wani addini ba musulunci ba to dai gaban Allah a matsayin arne ne kawai arne ne shi dan Allah faɗa mana cewa inna ad-dina inda Allah wa man yabta bil islam dinan falan yuqbala minhu wa fil akhirati min al-khasirin duk wanda wani addini ba musulunci ba har ya mutu to Allah bai karba ba ba ma wannan ba ran tashin kiyama sai asarar ruh ba za ji gaban Allah ba taɓa yin addini ba yasa ba zo a ce wai da kirista da yahudanci ai duka addini ne daga sama saboda ka daidai ne a zo ai wata tafiya a layin musulmi kai musuluncinka Allah kake bautawa kirista ya yi addininsa Allah ke bautawa ba yahudi ya yi addininsa Allah ke bautawa tunda duk abin Allah ne duk mu haɗu mu tafi tare wannan ƙarya ne ba zai yi ba addinin da Allah tun daga turo manzon Allah duk wani addini an soke shi kamar da ake soke kuɗi da ake a ƙasa ba na yi ba kuɗi ga shi gare gare kuna harka da shi sai a ce wannan kuɗin yanzu an yi wani canji an soke shi ba mu Allah bane ta ɗauki kwanakin can ba a soke sabon kuɗi ba an soke an ba da ma an ce ya daina aiki sai dai sabo to haka da yanzu ne wancan tsoron ya zama mai da shi da takardar hoto duk ɗaya ce to haka addinin Allah ke duk ya sauke kowanne daga zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ban da musulunci in ba qur'ani ka bi ba da hadisan manzon Allah duk abin da ka wani addini ba sunan sa addini ba dan Allah baya so ko da kaza ba Allah tsare imanin yace abu na uku daga cikin hujjoji yace imanul balayina ko minal muslimina imanin da biliyoyin mutane suka yi biliyoyi ba ba miliyan ba biliyoyin mutane sun yi imani daga cikin musulmi bi annal qur'ana sun yadda sun yi imani cewa qur'ani kitabun lahi littafin Allah ne wa wahayuhu kuma wahayin Allah ne auhahu ila rasulihi Allah ya yi wa ya yi wahayin qur'ani zuwa ga manzansa sallallahu alaihi wasallam wa yutiqaduhum kuma sun yi itiqadi qudri al-jazim yankaccen qudri ba wani mai shakka a cikin musulmi cewa qur'ani ba littafin Allah bane sai dan ba musulmi wani dama shi na ba ta an gane duk wani musulmin duniya da kirki ya da qur'ani maganar Allah ce yace bi zalika ma tilawatihim kada kuma suna karanta qur'ani kullum ta Allah duk wani minti a duniya ana karatun qur'ani babu wani minti baya ɗaya a duniya da zai shuɗe da ce duk duniya ba karatun qur'ani babu shi kai ne ka gaji kake bacci a sannan kuma littafi mai fara ne karatu ko ko ana jira ma ko ba ga wani yanzu kaje kaman yin tsangayi da ake rayuwa da su har gobe har jibi sai ka fara bacci ka kwanta ya ɗaya ko hali ko ba ɗinka wani ko sannan yake karatun qur'anin sa wani tun daga isha har asuba yana tsala qur'anin sa wani daga kaza kullum ne kawai duk 24 hours ana karanta qur'ani duk duniya kaka ce shi yasa kace ga mu musulmi da muke yankin arewacin Najeriya karatun Qur'ani latin annabi zikirori sai Allah ya sa a Najeriyance yankin arewa ya farko da albarka ba ga bane ba za ka sani sai kadan yawo kadan kadan yawo za ka je ko kuma ka tambayi wanda ya shiga kudu babu haɗi ma albarkar kudu da arewan Najeriya babu ko haɗi saboda mai munan za ka ga zuwan da ake rayuwa a ce ana cikin rani ga wahalar rayuwa musamman kamar yan kwanakin nan ga rani ga ba harkoki komai ya tsaya ga me ga kaza ga da batun ma ba samu kuɗi ba da kaka ba kaza ba kaza kuma sai ka samu tashin farashin kayayyaki a yanzu ba ka bane amma musulmi ne ga kuɗi to Allah rufa asiri zai sai na dubu ya samu na ɗari na kuɗin sa ba zai ba haka zai hakura ba ruwan da zai kauda da hausa kai normal to babu wannan fa kuɗi fa babu su a tamfa a ina babu babu yasa gurin ba wanda yake taimakon kowa kowa kawai shi dana da wata kansa ne kuma rayuwar ta irin ta namun dawa mutum zai zo maka da ranar Allah iri iri kana tsaya cikin mutane su da bindiga su ka kawo kaza ba fa da daddare ba za ga wasu birane a yanzu saboda sakaci da lalacewa bala'i yana shigowa mana roƙon Allah ya ɗauki wannan musiba dan bala'i ne ba dan kankani ba saboda me faru masu sai da kwaya sun yawaita sun samu ɗaurin baya an ɗaure musu gindisa ta abin da sai ke so sai da kwaya kamar sai da fiwa ta yanzu duk talakawa sun san gawa da sarkin su shine zai da baya gari kuma ga wani amma kuma hukuma faranta da shi in ma aka dan wani ruru aka kama shi ba sha wa ya dawo kayan bada ko ata lashin an damar da kayan saboda ya je ya biya kuɗi to Allah tsare imanin Allah tsare imanin masu yin Allah da su gari su fitar da mutane su tuba su dawo su bi Allah amma in ba haka ba wallahi ba da aka sai da irin waɗannan kayan muka gama lafiya ba a yi wa tarihi ko ba za a kanka ba za ka iya samun kuɗi ya ka samu amma ba hawan ba a yi saukar ba hawan ba saukar wallahi ka jira Allah ka tsare imanin Allah shirya da su ya ka ce suna karanta Qur'ani ba dare ba rana wa hibzi aksarihim kuma suna haddace shi ba karatun kaɗai ba ana hadda Qur'ani haka Allah ya shi a karanta kuma a yi hadda mutum ya zauna sama da awa biyar yana karanta shafi ɗaya don ya samu ya haddace shi kuma littafi ne wanda yanzu idan ka sa ranka a yau ka fara koyon kafin qur'ani da gaske kai da gaske a yau to kan baɗuwar haka za ka yi mamakin abin da aka sama da na qur'ani in dai kana da gaske za ka yi mamakin to yace wa amalihim bima fihi kuma suna aiki da abu da cikin Qur'ani ya shara'i da shari'o'i duk wanda yake so ya rabota a duniya dole sai ya bi abin da ya zo a cikin Qur'ani da hadisan manzon Allah hukunce hukuncen da Allah ya faɗa a Qur'ani ba za ya bayani a hadisansa dole ka bi su inda son zaman lafiya a duniyarka da kuma lafiyarka ya ce wa hakami da kuma hukunce hukunce da suka cikin Qur'ani kenan yace sai al-adilla al-aqliyya hujjoji da suke na hankali yace abu na farko ishtimal qur'anul karim ala al-ulum al-mukhtalifa shi qur'ani mai girma ya kunshi ilmomi iri daban-daban littafi ne guda ɗaya wanda amma littafi idan ka samu wanda ya kware da asalin duniyar ilimi to duk wani ilimin da ka taɓa ji a duniya da wanda ba baka taɓa ji ba akwai ilimin sa a cikin qur'ani akwai bayanin sa a cikin qur'ani kisa shi duk dutsen zamani shi ba ya tsaya ba wani abu da zai faru a duniya wadda babu magana sa cikin qur'ani babu shi ba a yi ba a da magangan gama ba za a yi shi ba qur'ani ya kunso ilmomi iri daban-daban ilimi kala-kala duk ilimin da kake tinkaho da wani gadara da shi a duniya za ka samu ƙur'ani ya magana a kansa kawai mu wani nutsin kanmu ne a ta duniyar da ba ma karatu ba a bincike amma masu karatun ma sun tuka ta kansu a kan tsarin karantarwar da suka tsinta sama da shekara dubu ɗaya ba a daban su ko ba shi bane shi nan za ka tafi a kasuwar shi amma duk wani cigaban duniya da ake ake muku gadara da shi ƙur'ani ya magana a kansa kuma ya faɗi akai abu kuma ka samu wani abun ma na a gode wa Allah duk wani abun da a yau ake in ake tinkawa da shi a duniya to asalin fawundan abun musulmi ne malamin addini sai dai a zo a jirgin sunansa a canja don kar a ce na musulmi ne sai a canja wa suna sai ga ana ɗauka mu ana cewa kamar na arna ne amma sai na musulmi ne suka kawo abun kuma Qur'ani Allah ya bayani akan sa yace al'atiya kamar da zamu bayani nan gaba kaɗan ga su nan ya ce ma anna sahibahu a madalu alayhi tare da cewa shi wanda ya gudu qur'ani manzon Allah kenan ta kuma sai wahayin qur'ani ko ita to shi asalin sa ya yake yace ummi annabi ne ummi kamar da Allah ya faɗa me ummi suka ce shine wanda ba shi da wani ilimi da ya ƙara akan ilimin da ya tashi da shi a gidansu misali daga haifar mutum iya abin da ya gani a cikin gidansu da yare da suke na gidan da abubuwa na rayuwar gidan ba shi kaɗai sani ba yanzu an fara girma ta ta amar me a saka shi a makaranta a gare zai ƙara wani ilimin da da ga na gidansu da yake da shi yanzu kuma ya ƙara wani ilimi misali ka ce ka ɗauka ya yi firamare an gama wannan ya ƙara ilimi ya tafi sakandare a ga ƙara ƙara ilimi akan ilimin firamare ya tafi jami'a ya haka zai tafiya har Allah masha Allah to yana ƙara ilimi kenan to shi manzon Allah ummi suka ce malamai duk wanda a duniya ka ce masa ummi to kuma zagin sa kai amma in ka ce masa Allah ummi kuma ka yabe shi saboda shi din na musamman sallallahu alaihi wasallam saboda gashi ummi ma'ana bai iya karantawa ba bai iya rubutawa ba amma ya zo wa duniya da abin da gagari masu karatu da rubutu shine qur'ani da kuma sunnar manzon Allah ya faɗi magana guda ɗaya sai a yi littafi sama da ɗari akan magana ta kwaya ɗaya ta fi da hukunci masu tarin yawa akan maganar sa kwaya ɗaya za ga wani malami ya ɗauki hadisi kwaya ɗaya tak ta littafi su kutun babban littafi kuma kan wani hadisi kwaya ɗaya yana fidda maka ilmomi da kaza da kaza da kaza duk a cikin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ba ta an gane to kaga wannan abin mamaki wanda wannan kuma ya taimaka ma mutane sun tsare imani da manzon Allah sun san tarihinsa shi bai iya karatu ba bai iya rubutu ba haka da ya zo don ce shi Allah ya turo shi yana kuma karanta mutane ayoyin Qur'ani sai suka ce masa ai wannan kawai tatsuniya ta mutanen farko wani yake masa bayani shi kuma yake rubutawa kuma suka gano a'a to ai shi bai rubutu ba ba shi bane wannan abu to wannan abun waka ce to su kun koda yan waka ne to wannan ba waka ba ce to wannan abu duk abin da suka faɗa game da sukar Qur'ani sai suka ba haka bane a ƙarshe dai suka sallama ta ƙur'ani saƙon Allah ne. Ba wannan an ce maka, ko kuma ya ce maka wurin mutane ta tsari imani da manzon Allah. Hatta ‘yan shekarun banan turawa da yawa masana ilimi da suka fice a duniyar ilimi da wasu ilimin na zamani. Sun shiga musulunci saboda sun gano cewa ƙur'ani ba manzon Allah bane ya rubuta shi. Sun gane ashe wahayi ne Allah ne faɗa manzon Allah. na fata an gane abu da dama musamman na taɓa ku misali da wani bincike da aka yi dangane da waɗansu likitoci guda biyu ɗaya musulmi ne ɗaya kuma kirista ce ko kuma dai ba ba ba musulma ba ce sai bincike akan jinin haila ta gano cewa a cikin jinin haila duk wanda ya sadu da mutum jinin haila to zai iya gamuwa da mugayen jinyoyin da ba zai iya warke fara ba ta take gawa abokin karatunta shi kuma sai dariya yake musulmi ne kuma ya san qur'ani mai ilimi ne ba irin mu a mutanen mu ne nan ba ya san qur'anin kafin ya shiga harkar boko ya zama likita yace ah ya kaman yana kushe abin ta faɗa ta yace ah ta kuri ba kushewa yake ba yace ai mu musulmi mun san cewa dama jinin haila cuta ce sama da shekara dubu da wani abu mun sani ta ce ah shekara dubu da wani abu ai babu wanda yake da kayan bincike da zai iya gano wannan abu ko ba ni bane yace mata a akwai mana ta ce ya ya ce mata bayani cewa wa yasalunaka anil mahid qul huwa adan rabin satin fil mahid sai mata bayani akan wannan ayar da yake malamin addini ne ya san musulunci kafin yi karatun zamani ya mata bayani tilla tilla ko fil insa ne sai ta gane cewa lalle abu ne faɗan gaske ne ta ce ah to littafin na kuɗin ba an ce mana annabin kuma ne ya rubuta shi ya ba shi rubuta ba Allah ne ya mar wahayi da bayani shi kuma sai bayyana wa duniya ita musulunta shi kenan dan ta gane addinin musulunci daga Allah yake ba kirkiran manzon Allah ba ce to haka abubuwa da yawa suna ta faruwa sai ga cewa sai zai dauka cewa ai da Qur'ani ko musulunci ma wani bayani ne ko kirkira ne ta manzon Allah shi kadai sai su gane to a wannan sakon Allah ne kuma sun gane ma duniya ba wani addini da cancanta kai ka ji daɗi in ba musulunci yasa hatta a yanzu zaka samu turawa suna musulunta sosai a ƙasashe da yawa yanzu ka je manyan ƙasashen turawa hukumar Saudiya Allah ƙara musu taimako duk ƙasar duniya da ƙasar ne a duniya za su yi a diplomasiyance a ilmance a siyasance a ba su fili su siya su gina ƙatan masallaci da kuma cibiya ta karantarwar addini kuma turo malamai da yaran mutanen wannan ƙasar suna karantar da mutane addini za ka je masallaci wani na ba mu labari a wannan azalcina masallaci ƙato babba amma an zo ajiye kujeru da gurin hutawa shi ka san mai amfanin su na masu zuwa ganin sallah eh ganin suna suke zuwa turawa ke ya shi yana so ga to ya addinin ku yake ne ya ce a to ya ya invited ka zo ka gani sai a ba shi guri ya zauna a kamar kofin shayin sa ko kofi din sa ko ruwan lemon sa ko da sallah na kallon ku daga an yi kabbara liman ya kabbara kowa yayi ayi karatu da an ce amin ayi ga an yi ruku'u lokaci daya an komai a cikin ina cikin bayanin abin a yau gobe ya zo jibi ya zo kalli a zahar la'asar magariba isha tun shi basur yana da harka ta ilimi da bincike ko to wannan abu sai ga in Allah kaddara masa musulunci sai ga karshe ya fi musulunci da yawa kusa musulunci kaga wannan ai da'awa ce a cikin salama da kuma wayewa ko kuma ma asalin ma ko da yakin daji da ake me asalin manufar sai dan abota wa Allah to zuga wani salo da Allah ka na zamani ba yakin bane a lokacin ya za ka ja mutane su ga musulunci kaga ai su suna kokarin su kenan yasa duk duniya babu wata ƙasa da suke alaka da ita wadda ba su da markas din su da musulunci a wurin kuma ana ta musulunta da mu'amala kyakkyawa duk wani yare da kasa na duniya da ya shahara an yi rubutu a kansa game da musulunci kuma su suka ɗauki nauyi suke su tura malamai suna biyan su don a cikin da mutane addinin musulunci kai kuma ga anan a garin kuma ko ɗanka baka taɓa bayani akan musuluncin ba ba maganar ma wani makotin ga ƙaninka ba kai ba ka san musuluncin ba barantana ɗanka da ka haifa bare matarka yanzu tun da ya aure bai cika matarsa bayani akan musulunci ba saboda ai shi yana ga kai wani abu ne kamar na al'ada ma musulunci kowa ma kawai ya iya hikya ko musulunci ba haka bane karatu ne da bincike da mata an gane a wata ran wata lokacin da jimawa wata mata ta mun ai ta shiga damuwa ne saboda tana jini yana ta zuwa mata baya daukewa kuma ta tambayi mijinta ya ce ba ta yi sallah ba to kuma yanzu gashi kusan kwana arba'in ba ta sallah ita abin ya dame ta dan Allah ya za ta yi da ni kuma lokacin ne ma ina yaro da yanzu za abin kamar ta ɗaura min wani musiba tunda haka wani bayani ne tunda ai abu ne ta shafi kai a tsarin rayuwar ta tsana wanda ai da mata ya mace kuma ga ta babbar mata ta haifa kamar ka kaga me ya kawo wannan matsalar shine mijin bai san addini sai ɗauka kuma tunda ya ji an ce idan ana jini ba a sallah sai ba san jini ai kala kala bane na fata an gane kaga sai shi ya harba ta kawai shi kenan kawai kaga sai yanzu abun Allah har da laifi dan ta tambaye shi kuma da mala ce fasalu ahla zikri in kuntum to kai baka san wannan kisan ba ga ƴaƴanka mata sun kai munzulin balaga baka san wasu bayani akan addini ba jinin haila wankan haila wankan janaba wa- duk baka taba yi ba ba ruwanka da su kuma kana zagin waɗansu hukuma mai zaman kanta da take yaɗa musulunci a ko'ina a duniya a gaba da kake da kai da su ya sa mutum ya kare makinsa daga irin waɗannan hududu Allah tsare imanin to qur'ani yana kunshe da ilmuka masu tarin yawa wanda duk abin da ake bukata na ilimi a cikin qur'ani ko yace lamu daliku ummun lam yaqra wa lam yaktub shi manzon Allah ummi bi ma'ana bai iya rubutu ba bai iya karatu ba haka Allah ya bar shi kuma ya kawo ya Allah ba shi wani abin da ya kwana masu karatu da rubutu tabbata an gane yace walam yasduq annahu annahu annahu dakala kitaban a madrasatin albasa ba a taɓa yawanci wace manzan Allah ya taɓa shiga makaranta ba bare akwai da shi karatu ko kuma rubutu tun da Allah ya halitta shi ya tashi sai Allah ya bar shi wata rana farin ya zo a matsayin shi annabi ya fara da'awa a cikin garin Makka sun fara mar jafa'i suna tara mutane suna tsaye da su a ma- mashiga gari sai in ka shiga fa kai hankali akwai wani saurayi sunansa wani dan wani ya samu takuwa azumi sun sun bude masa ido yana faɗin waɗansu abubuwa yana zagin gumakanmu yana cewa kaza kaza kaza kaza sai aka samu gagarumin boka a can wani gari yanzu labarin abin samun zan Allah na cewa yana cewa shi annabi ne kuma an ce masa wai ya kamar ya haukace da aka ce masa sai ya zo shi a nufinsa zai taimake shi ba shi magani inda shi kwararren boka ne ya kada da ne sai zai nemi manzon Allah sai game da shi ya ce masa to ni ya samu labarin ya kai matashi ga abin da ya same ka ka bin bayani me ne damuwar ka in baka magani ka warke a cikin mutumin kirki sai Allah ya ce masa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min kaza aka masa sunna hada domin kaga sunna ce kan ka fara da kowane irin jawabi kayi ta balarabe ne da ake faɗan yana jin kalaman da fasar da ya sani kamar kai ne a maka hausa ai ba wanda baka sani hausa ba galibi ko sai shu ya ce ah mai mai tamin abin da kace din ya ji abin da bai taɓa ji ba a duniya ya ce masa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu yatamar gani yace ƙara mai mai tamin nabi ana gama ce masa to ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah saboda jerin siyakin abin da ke cikin hutubatul haja tunda balarabe ne ya san me sabon sami ake bayani tun da yake a duniya ban taba jin magana mai daɗin wannan ba zaka lalle wannan abin da ka zo da shi ba bokanci bane wallahi kai annabin Allah ne to sai musulunci to haka shine musulunci ɗin shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mhm ya ce daga cikin abin da ya zo na ilimi da ake ƙur'ani a dunkule ko kuma ilimuka da yawa a cikin ƙur'ani ya ce kamar haka ya ce ulumul kauniya ƙur'ani akwai ulumul kauniya ilimin da ya shafi alkawun duniya geography wane ne astrology astronomy wa- duk wani ilimin da kusan da ake tuciya da shi a yanzu a duniya a je a saman wata a je wane ne duk wannan ƙur'ani ya kawo bayana yana da su duk wani harkar tudu gangare cikin ruwa wa duka Allah faɗa hatta yanzu misali teku Allah ya ishara cewa duhu ne kamar kashi uku to zulumatun ba'du hafaqa ba'd haka Allah ya ce kiwon teku ko masu astrology masu bincike a cikin teku a ƙarshen da gane cewa lalle teku duhun su ribi uku ne ribi uku ne hawa uku ne duhun teku maka ta musu wani hamu Qur'ani ya ga masa tsawon lokaci ai aka musu bayanin ayar ko suka sallama suka bi duk wani abu da ka kirkira na ilimi ka kawo to sai ka samu malamin qur'ani na gaske a ga ba irin namu na yanzu bace a ga ma mutane mana yanzu kawai shi asalin bakin qur'ani ma'ana haddab ya iya ya iya kuma rubutawa ma amma bai san ma'anonin ayar ba kaga ai da sauran magana ko to sai amara bayani kaga mutum ya mutunta shikenan ya samu abin da yake bukata yace abu na biyu al-ulumut tarihiyya qur'ani shi ya kawo ilimin history tarihi duk wani amurkin tarihin duniya da abin da zai faru a ƙur'ani an kawo shi kuma Allah sai ke saukar da tarihin da zai baka game da adawa ko samudawa ko fir'auna fara musa ba a lokaci ɗaya ba ba a cikin aya ɗaya ba a gurare daban-daban kuma za ka samu kafa ƙur'ani in ka san shi sosai abin da aka faɗa maka a wannan surar in ka ɗauko shi ka dafa kuma wata ka haɗa da wasu zaka ga to yanzu yayi balance ya an ƙara maka ilimi an faɗa da bayanin na fata an gane shi Qur'ani shi kadai ya ɗauko waɗannan irin tsari kasa a har gobe har jibi duk wani historian da zai zama ya shara a sisiri tsarin da yake bi a wurin rubuce rubucensa za ka tsarin Qur'ani a Qur'ani ya same shi duk ƙwararren ɗan jarida a duniya ya ƙware a harkin jarida ka samu abin da yake tuciya da shi na ƙwarewarsa in ka dawo ƙur'ani ne ya koyar da shi idan za ka kalli labari za in ka buɗe gidan da sassafa ta maka da farko me ya ce maka ka ga kanin labaru sai ba summarizing abin da zai faru na labarin a cikin wani ɗan minti biyu ko uku sannan kuma ya za shiga cikin gundarin labarin sannan rahotanni kuma sannan ƙarshe kuma takaitattun kanin labaru duk ƙur'ani ne ya kawo tsanin tsari yasa duk wani ilimin da ake instituciya da shi a duniya ƙur'ani ne ya kawo shi sai dai su musulmi suka zama kasalallu na baya baya of sai batu da ya ɗauke sai ya zo mai da shi kamar shi kirkiri abu da aka ta sukan a yaƙi daular usmaniya aka mata aka zo aka ci daular sabibba ta kai shekara kusan ɗari ne tana mulkin duniya a lokacin aka zo aka dammara ta ta hanyar munafaci da sauransu za kwashi duk labirarin musuluncin gaba ɗaya za kwasa aka yi turai da shi wanda kuma da kwasu ba aka danna su a teku da wancan lokacin ba rubutu irin wannan ba ne ai tawada ne ake rubuta da wani abu kawai sai ta zama baki kirin saboda karfin abin da aka samu na wannan rubutu rubuta kuma baka ɗauki ma misali mai sauki zuwan turawa arewacin najeriya suka zo su daular sokoto karshen musulma ta ya fita ya ce shi ba zai game da bature ba ya kama hanya a cikin da tafi saudiya ta kaɗi da su a misau suka yi yaƙi ya kashe na kashewa kuma suka kashe shi a can na fata an gane to ba an koma sun kwata a tura sun koma sun kwashe daular musulman ɗan hudu duk da rubutun da rubutun da shau ɗan hudu gaba ɗaya da nashi da na ƙaninsa da na ɗansa da na ƴarsa suka kwashe gaba ɗaya suka tafi da shi ingila sai ɗan wanda ba a rasa ba yanzu hatta iya usuna din sabbana da bai je ingila ya ganshi a labari ya karɓo aransa ya ce a ba shi aro a kan shi ne sai rubuta ya ce a ba shi aro ya kawo aka kwafa a najeriya ya maida musu bature shi haka yake domin ya san duk wani ci gaban ku a littafin ku yake yasa ga har gobe har jibi dole ka yaƙuri suna gaban ka akan tsarin duniya dan shi karatu yake kai kuma dan baki labari ka iya da surutu source yana suka maka hanyoyin wasanni da kuma labaru da na sabon haushi ɗalibi mai karatu mai karanta ko masters ko phd ko wane ne yana karatun ne kaɗai don ya ci jarabawa ba don nemi da abin ilimin ƙwarwarsa ba haka ake da sa'a yanzu ba yana ganin abin gashi ya yi wa burjik kawai dokta waye dokta waye ga sunan ba adadi kawai haka za mu ne kawo amma mun mu yi karatu ba ruwanmu sai dai kawai mai labari sai dai mu ji magana a ta hira mara amfani abin da ba zai amfani ka a duniyar ka ba balle kuma lahirar ka Allah ka tsare imanin yace abu da uku yace ulumut tashri'iyya wal qanuniyya qur'ani ne kawo ilimi na yadda ake sa dokoki da shari'a qur'ani ne kawo ilimi sai bature zama da maka constitution ba yi bane to yana tsara dokoki qur'ani ne kawo doka akan kaza hukunci akan kaza hukunci akan kaza musamman surorin madina duk dokoki akan kaza akan kaza ya ake kaza ya ake mu'amala aure ya ake zaman cikin aure ya ciniki ya kasuwanci ya ya cinikin harkokin bashi duk qur'ani ne kawo ba ina mutum sai maka akwai invoice ba yi bane ai ba ne kawo ba qur'ani ne kawo magana in za a cikin bashi ya za a yi agreement din duk Qur'ani ne kawo kuma ni guda Allah ya aya guda ita ta fi kowace tsawon Qur'ani game da harkokin kuɗi da da rubutun su da shiru da wani waye amma yanzu ka je ka ta karatu ka karanta business waye waye sai ka ta tuciya da wancan shirma ko Qur'ani ne ka abin to duk wani abu da kusa na ilimi a duniya da ake tinkaho da shi Qur'ani ne ya kawo shi na fata an gane yace abu na hudu ulumul mai harbiya wa siyasiya ƙur'ani ne ya kawo dokoki da ilimi na ƙwarewa akan yaƙi yaya ake yaƙi ma ya za a yi a yaƙi a nasara ƙur'ani ne ya kawo sai ka Allah ya ce wal adiyati dabha fal muriyati qadha fal mujirati subha wannan ilimi ne mai ƙarfi abun soja da shi aka kalla aka gano yaya za a yi kai wa farmaki wa abokan gaba kuma a wani lokaci kamata kai farmakin ina ba ta gane duk qur'ani ne kawo sannan yaya da me za a yi amfani da me za a kira so ka zama mai karfi a duniya me za ka mallaka da me ya ke mallaka a zama karfi a duniya yanzu ba yi kila ba duk kila ba harbi ba ne musamman da Allah ke cewa da Allah ke cewa wa iddu lahum mas'atun min quwwatin mai ribat al-khayl zuwa ƙarshen aya sai ta ala inna al-quwwata ta arram harbi shine asalin karfi kaga sai gano ah to yanzu bari mu kirkiri ai ilimi akan nukiliya yanzu duk mai nukiliya ba shine ba a duniya dan kana da sojoji sun fi dubu a gaban ka eh sun yi amma harbi shine asalin yaki yakin da ka tsakanin Iran da ina ne zuwa kai gaba da gaba ka yakin me aka rinka yi harbe harbe na wata an gane wannan shine ilimi shine so shine karfin soja wanda fi karfin makaman harbawa da cin dogon zango da sanin target din da kuma cin ma target din shi fi karfi dole dole a sallama masa wannan hari ma qur'ani ne ya kawo manzon Allah ne bayani akan su kuma wasu siyasiya da ilimi na yaya za a yi administration shine siyasa ai jagoranci shugabanci qur'ani ne ya kawo sai ka je kana karanta kana karanta ne political science a tama wani turi na waɗansu manyan arnan duniya a cika ma ƙwaƙwalwa ka ta fama in ka zo ka samu aya ɗaya malamin gaske ma bayani kai kawar shi duk ta gama shi sa Allah ya kan shi da shi kuma ibn tamiya ya wani littafi sama suna as-siyasatu shar'iyya fi islahin ra'i war ra'iyya littafi ne guda ɗaya to sa kenan siyasatu shar'iyya fi islahin ra'i war ra'iyya siyasa ta shari'a shugabanci mulki na shari'a wanda zai gyara arra'i war ra'iya an bukku gutun komai a cikin fada malamin addinin musulunci ne na fata an gane kaga su suka dauka tura suke afla kasashen su sai suke zama cikin lumana da kuma ci gaba da dokoki yanzu duniya in ba irin suna da ko Afirka ba ba inda dan adam zai tuci mutane kuɗi mahaukatan kuɗi kuma cewa an kama ya masa hukuncin shekara kaza gidan yari ba a yi sai bindige shi ake kai an wuce shafinsa ba an kama da doki ba sai a sallame shi duk abin da ya mallaka kwa zuwa kwace da shi cikin daula wani ma sata yanzu kamar ce da su in kai wannan abun da cin amanar ƙasa za a zo a ina kai firamare islamiyya firamare school to shi ke sai a shelarta lan kaza ga watan kaza ku ɗan gashuwa duk wanda yake gashuwa zai tara islamiyya firamare school za a kawo wane dan gari kaza dan anguwa kaza da ka fara na kaza ga watan kaza a nan makaranta da makaranta a gaban ku a makaranta za a rataye shi a bindige shi wani ma ya saki an gama amma ka zo nan wannan wannan da aka kwana nan wani wani shirme wai wani wane ne salaman ma wai an masa hukuncin shekara ɗari saba'in da wani abu kuma sai da hukuncin ba baya kotun ma ya kuce ya baya ya gudu ya kuya ma baya nan ma da hukuncin wai sai daga ba aka ce wai an ko daga sako ƙarya da wai an kama shi a wani ƙauye ta dukkanin shirme ne yanzu ana nan an adana shi shekara biyu uku hudu sai wani zai ce masa na yafe musu shike nan sun yafu me za na wani ƙarai ba ni zai to duk duniya idan aka ci gaba a duniya an yaƙi cin amanar ƙasa ne sai aka zauna lafiya yanzu saudiya ya ka samu shago ka ta fare babba ya ka kaso gashuwa girman wani shago shi kadai irin su bin dawo din da kake ji din girman ta fawon wallahi fa kaso gashuwa dan hawa hawa ne eh ka shiga ke ta yawo ka wani wanda ji ba kowa ma amma ka sace ka ga ikon Allah ka dauka ba kai sarkin ta sata bane da gowa ga bala'i sai ka fito da ka fito daga shagon inda komai su an yi da ilimi ne sai kukara a kan da ka siya baka biya wani ba ya za ka bincika a kan shiga masifa su kuma tun ba wani magana kawai ta jagun dilema hannu ne kawai ya kare shi ba wani da kara kaji mutum ya yi ciniki ya gaji dare ya yi zai je kwanta mutum da lokacin ajin ajina kuwa zahama ya kasa kayansa har bakin titin a bakin shagonsa to tarewa a mayar a dawo ai wahala ne ko yasa ai suke cewa kasa wai kashe kasa kaya ya fi ma wahala ko to kawai sai kashe wutar shagon sai ɗauko mayafi kawai rufa a bakin kofar ba fa rufa ne ba kawai dan jami'a fi daga nan kofar zuwa nan sai tafi gida kwanta ya gama sai ka dauko amma kai anan sai ka ja kyaure sai ka sa kwado sai ka saka wani kasa sai ka saka masu gadi ko ba ka ke ba saboda bala'i amma wani heji gefe iyo loto ya kullu su cin shagon nan saboda babu hukunci a yi ba hukunci ne kawai babu hukunci kawai amma ya za a zo a kama mutum gashi laifin da yi kuma da kansa ce eh ya yi laifin da mura da jira kuma to banda Najeriya akwai waɗansu suna nan tsinannu sunan su lauyoyi tsinannu akwai na gis na kirki a bakwai tsinannu kan zo ya su kare shi ah tunda ya ce eh ya yi ta wata hukunci a take kawai a wuce gurin magana ta kare kaga wani da ya wani sun shikinci wata shekara wace yarinya ɗaliba yar karama shekara ta uku ko hudu ɗalibar makarantar islamiyyar sa ba ya kama take da nafin ɗinta ubanci ya biya ta gane malamin ya yayyanka ta gunda gunda binne ta aka kama shi ce yayi amma har yanzu da nan da ransa har yanzu da ransa na yana a cikin kurkuku an aje shi kuma naka da yake da shi to an yanke an nasar ai ba yankarwa ba yanzu da kashe malam babu ne an masa hukunci an ce an yanke to an kashe shi to ina shirin najeriya ai tun da akwai kunsun gashi ana hira ce yayi ba wa zuwa ko ina lokacin ai sai a tara mutane a bindige shi kala wani ma ya kara a wata magana haka ake musulunci in ka musu saudiya ga kofar rawal fahad din nan dinan juma'a za a zo a fito da waɗanda aka musu hukunci kisa a kwarai kuwa ko a madina a gaban kuwa da a fille mutum wuya a zai karanta bayani wannan shine wani dan wani ga laifin da ya kashe wani kaza kaza ran kaza ga watan kaza kuma ya tabbatar yayi su masu jini suka ce ba za su yafe ba ba su kuma karɓi diya ba zaka dokokin da Allah faɗa wa annan nafsa bin nafsi din nan za aya ba su magana kawai a gaban ku za a yi a gaban mutane ko ya gani ba ko duk baya dama shi kisa ne ai ai duk duniya wani abu da Allah ya ma shi ne duk duniya hukuncin sai da kwaya ka tsaka maka ai kisa ne duk duniya haka ne hukuncin a jira ka ake shakiyanci ba nuna lafiya ba ba wani sai ga mutum kwana da tuntun daɗi kowa ya san mutuncin kowa kana domin in kaiwa na kaza san da kaiwa in mutum ka kashe wani yana da 'ya'ya 'yan ƙanana sai a ji a zai gidan yari dan sai ya girma ya balaga a mara bayani wanda ne kace baban ka kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza ka yafe mar za a ga kai wadiya sai yaro ya ce a shi bai da ba ba zai yafe ba kikir sai je ka cire masa kai a gaban kowa sai kai ya tayi sama a je a danna kan a samu rushin duki a jefa shi a sa ruwa da motsin a goje gurin minti idan an gama ba komai an gama baban da Najeriya. Hasken lantarkin Najeriya, akalla mutum miliyan 200 da suke rayuwa da shi, kai ka ɗaya cinye kuɗin gyara shi. To, a wani cinye da kai mutum nauyi suka mutu. Yanzu dole abu da ake cewa ana yi mutane da su ɗin nan, suna mutu ba haka ba ne? To, injin da ake da su ɗin ne, na farko a masa ubawo ce. Ya kamata kawai mutum misali biyar ko biyu kaɗai a wuni, to mutane sun yi yawa. injin guda ɗaya ne sai ta za masa aikin mutum goma akwai injin da za kunna shi a ƙa'idar a ƙa'idar aikin sa an kekele shi in an jona masa wuta to har ya gama rayuwa ba za ka shi masa wutar sa to yau a Najeriya ina zai yi saka ba da ƙarfin da zai juya sai riga aiki kaɗan kaɗan shi na sai ga ta ai hike na ma ya rasu ya hike na to Allah ta kansa ya zafi ne to wallahi ba hike nan ba kitsin wallahi sai a lahira kuma Allah baya mantuwa kuma mala'iku ba sa mantuwa kowa da ya zama aiki na wallahi Allah ba zai manta ba kuma lahira ba a yafiya yau ne inda su din inda yanzu an gaje su Kano fa mai clinic private fa zai iya siya da kuɗin su kafa a asibitin sa kuma yana mutane to bisa ba za sa da kun gwamnati a saka ko ina ba eh patient da ganin zuwa da matsalar bala'i bane ba yanzu ke da kanka ka saka a ci a ɗauki ka da matari yanzu haka ka je ka dawo wala su kai da zabi saboda rashin kyan hanya to gashi patient gashi cikin wahala kuma an ji an sa masa wani bala'i karfa karfa ya haba alaji wata lama ya mutu ba kuma duk sai rabu da mutane wala Allah ba zai bari ba Allah ba zai bari ba Allah ba zai bari ba yasa ba za a taɓa samun zama lafiya ba sai an bi dokokin Qur'ani da hadisi in ko ba abu ba to kowa ya ƙiji ba zai ƙi gidi ba kuma wala duk wanda ya hana uwarsa bacci shi ma ba zai bacci ba daga nan zuwa Maiduguri ma nan gaba ya san fara hawa jirgi Allah ba an yi afara da matir ba to ya san fara hawa jirgi nan gaba kaɗan saboda ai zalunci ya yi yawa amma ga kuɗi a ƙasa a ce mutum matasa mana ga sun sun yi karatu sun yi abubuwa ga shi a fudda musu aikun yi su kai in tana da abin yi a gizi na wurin ka wani mutum tunanin wani abu ba aikin ka ma ya maka yawa na raka tana wani wani sharri kana da gida to bacci za ka kayan ka amma Allah la ta abubuwa Allah ka dauki Allah gyara mana kasar mu to haka duka ilimin mutane wanda Qur'ani ya kunso su kuma manzon Allah ya bayani su filla filla a ciki hadisi guda ɗaya mu za a sai magana akan dokokin shari'a gaba ɗaya ya ce lauyi waɗan nasu da awahun dadda a rijalun amma da kamin waje ma'a to ba haka ba ne amma ra'ayi lakin albayyina su alal muddai wal yaminu alaman akara duk alƙalin duniya da lauyan duniya a iya wannan hadisin an sallame shi duk sauran abin da ake dogon turucin ƙarya ne ko ba ka lokaci ne a yi ta dogon turanci a saki layi a yi waye a sai a daga shari'a haka za a ta yi sama da shekara ashirin saboda yaudara da cin amanar al'umma to Allah sauri Allah sauri ya ce wasu cimaluhu ala hadhihi al-ulum al-mukhtalifa dalilul qawil ala annahu kalamullahi ta'ala yace dan tuwar qur'ani ya tattaro waɗannan ilmummuka daban-daban iri-iri wanda kowane kwaya ɗaya ya kai cikakkiyar ƙwarewa ilimi na cigaban duniya wato wannan dalili ne cikakke mai ƙarfi akan cewa ƙur'ani maganar Allah ce dan maganar mutum ce ai ta zai manta wani abu dan adam ne zai sai fili fa da kuɗin sai sai fili ka samu da kowa iya zanen gida ya zana ma ka biya shi a fara aiki amma in dai kai mai tis din aiki ne kan a gama sai a rusa wani guri in baka nan kuma ka gama aikin in ka ka ka ina ma nan an yi kaza ka rena abu ka gano gyara a ciki da banda qur'ani banda hadisin manzon Allah shi yana nan dimin da'iman wa abada na ba ta gane yace to ha gani yace ina miki ko wa wahayun minhu kuma zaka gane cewa lalle qur'ani wahayi ne daga Allah madaukakin sarki yace idan aqal dan haka dai shi hankali yuhilu sudur hadhihi al-ulumi to ya ba zai iya kare ta wadannan ilmuka ba min ummi ko kuma hankali ma ya kore a ce wannan ilmukan gaba daya an same su daga wanda yake ummi mana wanda bai iya karatu ba bai iya rubutu ba kuma gashi ya kawo qur'ani da wani irin ilimi a cike na duk duniya ko na fanni akwai shi a ciki kuma a ce shi kirkira a ga wannan hankali ma ba zai dauka ba ina fata an gane shi abin da yake nufi ya ce wa lam naqra wa lam naqra bai taba karatu ba bai taba rubutu ba amma ya kawo littafin da duk duniya ya gagaru kowa kuma duk abu da kake tankaho da shi ne ilimi akwai shafin qur'ani yanzu kana magana wannan ba yanzu ba sai ake tai ba ana ta ihu don ka tafi littafin dan Allah ka daga kan da ka sha mamaki littafi ne da yake girman wannan ba harshen da aka masa da ibnu taymiya in ka bi daga bango zuwa ga ka sha mamaki duk tsarin mulki da za a yi a zauna lafiya wallahi ya kawo shi cikin salama cikin sauki da za a bi da kowa ya huta amma yanzu an ɗauki ai ba haka ake so ba ko yanzu kawai karere ake sai kawai in kana mulki ka tara ma ka ɗan kuɗi ka zo ka zama kai kaɗai ne a jiha in ka ce eh dole a ce ba ji bane ka mai da kowa daga jiran wando kai kaɗai ne mai kati take da ka ce masa eh dole ya ce maka yassa babu to zai jari kai sai ka ce to an hana ka tiket shi kenan ya shiga bala'i kamar ka ce an cire maka rai a ga shi kenan mutum da sare shi amma dai illar shi ne ai kai musulmi ne ko baka yadda akwai hisabi ba ka yadda akwai mutuwa dolan ka ne ita ba a inkarin dole ka yadda akwai mutuwa kuma dole in ka mutu sai an yi kiyama dole ce gaske ce kuma sai an yi ta to amma illar da suka samu shine su a gurin su da kunyar duniya Allah ka tsare imanin Allah ganar da su Allah ganar da su mu kuma tsare imanin subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum